أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساجد الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى alhamdulillah muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki wanda jiya mun kwana a cikin wannan sura ta surat ibrahim alaihi salam wanda akwai bayanuna jiya waɗanda muka faro su a kan abin da ya shafi tawassuli wanda akwai abubuwa masu muhimmanci da sanin matsayin malamai na duniya gaba ke daya salafan wa kalafan tun daga sahabba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da ayyimma da sauran magabata na kwarai me matsayarsu akan tawassuli kada dai amince abinda tawassuli shine Allah ka yi mana ko ka yi mani don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamun kafa da manzon Allah haɗa wa da manzon Allah neman Allah ya yi saboda manzon Allah wannan shi ake cewa tawassuli to wannan tawassuli ne matsayin shi wanda yake tun je muke da shi ya tabbata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya koyar a hadisi ingantacce kuma mun gano waɗanda suka inganta hadisin nan na Usman bin Khalid sannan ga tawassulin annabi adam alaihi salam da yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ci itace da ya ci kuma mun yi tsarijin wannan hadisi hadisin da inna umurun sadda ne wanda imamu tirmidhi ya rawaite shi da sauran dai malaman hadisi duka mun kawo su a jiya sannan an kawo annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya koyar da wannan tawassuli sannan muka shigo cikin maganganun malamai maganganun malamai mun ji mun fara da alhafiz ibn hajar alhaitami almakki mun ji matsayar tawassuli da kuma matsayar waɗanda suke inkarin tawassuli a wajen shi ya ya ce min khurafatihim wannan kirkire kirkiren su ne cewa ta wasu ne shirka ne ko bid'a ne ya ce wannan kirkire kirkiren su ne shi ma mai faɗin wannan magana ba a riga shi ba ba wanda ya riga shi bai da malami wanda yake kore shi cikin haramta da wasu shi ya kirkira bid'a shi sannan take bin surki muka ga kan take bin surki da al'allamatu ramli to saboda haka za mu ci gaba daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suka tabbatar da tawassuli akwai al'imamu al-shaukani al'imamu shaukani gashi a cikin tubatul zakiri yana faɗi akan tawassuli yana bayani akan tawassuli da annabawa da auliya kuma gaba kida yace wa min tawassuli bil auliya ma akhrajahu tirmidhi shi ma kawo hadisin nan tirmidhi yace wa qala hasanun sahihun hadisin nan namu na jefa hadisin tirmidhi na cewa wani mara lafiya ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ina so ai ma addu'a ido na ya yayi ban da lafiya ban da dan jagora manzo Allah ya ce dai alwala yayi ya raka biyu sannan yayi addu'a da wannan tawassulin اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة هيا زوا كرشي توشيني الإمام الشوكاني في دليل التوسل إشيني ولا حديثي da imamu tirmidhi ruwaita kuma yake sahihu hadisin da ta ce shaukani yace na za'i ya ruwaita hadisi ibn maja ya ruwaita hadisin ibn khuzaima a faninin sa ya ruwaita hadisin al-hakim a mustadraku ya ruwaita hadisin shi imamu hakim ma ja'i ala sharh al-bukhari wa muslim yana kan sharhin bukhari da muslim wannan hadisi na usman ibn hanifin wanda babu bukatar sai mun kawo shi na hadisi tun da dai mun karanta shi jiya to kaga matsayin shaukani shine ne fatul kadir din nan shahararren tafsirin nan sannan kuma yana da irin sunailul awtar sharhi mutakhal akhbar na shi sannan yana da littattafai da yawa da irin su irshadul fuhul da usul duka littattafan shaukani ne malamai sun san wane ne shaukani sannan daga cikin waɗanda suka tabbatar da tawassuli akwai imamu na imamu maliku imamu jarin hijira dukkan mu dai malikawa ne to imamin mu a mazhaba ya tabbatar da tawassuli a yi kamun kafa da manzo Allah matabbaci ne a sunna don haka imamu maliku ya tabbatar da wannan a izzan nan da aka sha karantawa ta Abu Ja'far Mansur Abu Ja'far Mansur sarki musulmi ne ya zo ziyara na lissafi a madina to sai ya rika ɗaga muryar shi yana magana da imam malik yana ɗaga muryar sai imam malik ya ce mashi ka san inda kake kana a babban fada ba fada ka kake ba kana gaban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam a nan ne Allah ya tsara yadda za a zauna wannan fada nan ne Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض هيا قرشي أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون هيا قرشي يجي ناحك هكا أن يأتيكم مسلمان كبكري كتو دوك كتوتي كتوما كتوتي من الله إن كنا هكا كوبك هكا أيكم كتوت لا لك إمام مالك يجي ناحك هكا كونا من الله يقول يا مرسوكا في الله يبيس يجي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى yace wa'annan da aka koya musu aka ce su daga sautin su sama sautin mazala saboda daga ran nan sayyidina abubakar da sayyidina umar da sauran sahabbai in za su yi magana da mazala sai sun zan kamar mai yin rada a hankali a hankali suke saboda Allah ya ce kar su sake daga muryar su aikin su zai lalace to shi ne da suka iya sai Allah ya ce ulai ka dajiyar ta Allah kulubum li taqwa wadannan Allah ya musu ya garraba su ya ba su imani ya ba su taqwa tsoron Allah to kuma Imam Malik ya ce na aka yana yace kuma nan ne Allah ya zargi ya soki waɗanda suka yi sukun adadi a wannan hadarar yace innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun sai dai masu kwana ma kiran mafarauta ta bayan gida mabiya yawan su ba su da hankali imam malik ya yi ma sarki musulmi gudori da nasiha sai jikin shi ya sanyi sai ya ce yadda ya kare ziyara ya gaida ta sallallahu alaihi da ya zo addu'a sai ya ce to ya ce in fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam in yi addu'a ko in fuskanci alƙibla in yi addu'a sai imam malik ya ce a ta yaya za ka ba shi baya wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika adama annabi sallallahu alaihi shi ne tsarin saduwarka kuma shi ne tsarin saduwar babanka annabi adamu zuwa ga Allah ya za ka jiwa ka ba shi baya kaga imam malik yana nuna mu za ka sallallahu alaihi shi ne babban alƙibla shi ne kiblatu shuhud wato alƙiblar kowa ita ma alƙiblar manzo Allah ne alƙiblar ta ita alƙiblar an san ta kafin manzo kafin manzo Allah ne alƙiblar ta ita ma alƙiblar saboda haka imamu malik ya ce ma abu da afar mansur ga shahidi a nan wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika adama shine wasilarka tsanin saduwarka tsanin saduwar babanka annabi adamu to wannan kissa sun tattaciniya watan na sai sun kare ita amma ina babu hujja wasu babu hujja an ce makaruriya ce karya ce mazubiya ce amma ina kakkake na ina dalili babu ina hujja babu cewa makadubiya ce imam maliku tsakaninsa da tsakanin wanda ya fara karya wannan kisa a kojin shekara ɗari bakwai tsakanin kojin shekara ɗari bakwai duk almajirin imam maliku wanda suka zo bayan almajirin imam maliku ba a taɓa samun wanda ya karya ta wannan kisa ba sai mutum ya kaɗai shi ce wannan kisa mawdu'iya ce karya ce aka yi imam maliku to amma malamai ba su kyale shi ba sun masa raddi sosai cewa a abin mamaki wannan ai kullum bala ce abin da kullum bala ba ka jiro ba ka gani ba zai ka faɗa kawai shi kullum bala ya yi ya faɗa cikin cewa wannan abu mawdu'iya ce saboda babu hujja babu dalili suka ce ina ai wannan kissa imamu alkazi iya da ya ruwaice ta da isnadi kyakkyawa da kuma daga manya-manyan malamai ne sukoki sai imam imam al-qadir ya kawo da riwayoyi daga malaman shi manya mai malaman shi kuma ya tattu imam al-qadir ya cikin ashifa ya kawo isnadin wannan kissa sannan ali ibn fihr ya kawo wannan kissa ibn bashkawan ya rubuci wannan kissa al-imam abu al-hasan ali ibn fihr shi ma a fadail malik da isnadi hasani ya rubuci wannan kissa haka imam zarqani yace saboda haka watan izzudinin jama'a izzudinin jama'a abinda yake cewa a cikin hidatu saliki yace ai ibnu bashkawa da alqabi iya sunu wannan kissa dan me za a ce wannan kissa makaluriya ce kuma sun kawo da isnadi kyakkyawa isnadi ingantacce ba ka yace ka hita batun la yustafatu ila qawli man za'ama annahu mawdu'un li hawahu alladhi ardahu dukan ma ka kuda ta kan wanda ke cewa wannan riwaya mawdu'iya ce son zuciya shi ne kawai fata da shi son zuciya shi ne kawai fata da shi yake faɗi wannan al'allamatul habaji a cikin nasibu riya shi ma ya kawo yace da ya kawo daidai inda al'adiyya da ya kawo riwayoyin wannan kissa ta abuja abul mansur da imam malik da ke cewa da idan rubu haitu auradana bi sanadin sahihin yace dukkan darajar imam al-qadiyya sami ya tabbatar ma'ana taswa yana mai jinjina ta yadda ya kawo ya zuzzar da wannan kissa da isnadi kyakkyawa da isnadi sahihi duk sanadin sahihi sannan kuma ya ambata ya ruwaita daga shekannai shi wanda suke amintattu don haka ya ce fa kauluhu zancen mai cewa karya ce ya ce inna haka limun ya ce mai cewa karya ce ya ce mahzun wa mujarifa min turhati cikin nan kirkire-kirkiren shi ne kare su ce kawai da ya zaba so ya ce ma ya ce ma kawai riwaya in bai sun ta sauke ce ma ya ci ma ba hujja in ba hujja in akwai hujja ai da an kawo imam sarkani a cikin wan a cikin manasika yace ya gani a manasika da shi da al-imam al-qustulani a cikin mawalibul ladunniya ne suka yi wannan bayani suka ce san da ibnu taymiya ya kayyata wannan kissa suka ce Allah sarki ce hada tabawwur ajib wannan akwai ban mamaki wannan kudumbala akwai ban mamaki saboda wannan hikaya fa abu hasan ali ibn sirin ya rubuce ta a cikin fadail malik bi isnadin hasan ya riwayar da aka rubuto bi isnadin hasan ko zaka ce mawdu'i ya ce wa fara da alƙadi iyalai ce alƙadi iyalai ya fitar da ita a cikin ƙarshe fa ta hanyoyin manya-manyan malaman fasikoki to fa kamar aina an na haka ri'o wani ya buɗi da ya ce ƙarya ce ta ina وليس في إسنادها وضاع ولا كذاب إسناد تبان وضعي بان كريا كاد أبندا إمام مالك دي يتبتد توسلي ولا الجنان sannan an yi tawassuli da kabarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kabarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an yi tawassuli da shi wannan malamai sun kawo shi da yawa daga ciki akwai al-hafiz ibn kathir al-hafiz ibn kathir yace wata rana an yi fari a madina zamanin khilafa sayyidina umar bin khattab aka yi sai wani daga cikin sahabbai sai ya tafi wajen kabarin annabi sallallahu ta'ala sallam yace ya rasulullahi istafki li ummatik ya rasulullahi al'umma kana cikin wani mawuyacin hali kai musu istifkai ka nema musu shawa wajen Allah ka nema musu shawa wajen Allah ka ji abin da yake kenan da ya kwanta cikin dare sai ya ga annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce za a ba ku ruwa kuma ka kai kai umaru bushara za a ba ku ruwa ya tafi faɗa wa sai na umaru kamar sai na umaru bai ce mai san bid'a ba ya fi ga annabi ni a halifa ba ga annabi sai kai ni a halifa ba ga annabi sai kai a su su sun san sunna ba haye su kai sunna ba haka kai wannan da ba a garin annabi ko ba annabi bai ba da abu cikin mafarki a zo a yi wata haye ba sunna bai ba sunna ba amma ka sai na umaru da ya san sunna sai sai sai sai sai cikin sai ya tsayi kuma ya ji daɗi ya ji daɗi wannan ya tabbatar da ita a cikin albidaya wal nihaya na ibnu kathir kuma al-hafiz ibnu hajar al-asqalani ya kawo ta a cikin fasul bari kuma waɗanda suka so su kaɗe ta suka ce akwai wani rawi wa jibuli ce a sufyan bin harith ne kowa zai wani ne maganar mun ba jibuli ba su tazo ba dan tanan za a nade a tare a gefe ce a bai tabuwa da nan an san kowa ne shi ke ibn harifi al-mughal saboda haka ya kare ne wannan riwaya garau sannan har wayo tawassuli da kabarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama an yi shi wanda shine wanda na gabatar da kuma riwaya imamu imamu al-hafiz ibn hajar al-asqalani da ya kawo shi a fathul bari ba a cikin sulul bukhari yake ba a sharhin bukhari yake na fathul bari a cikin istisqai kitabu istisqai anan imamu alhafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo wani hadisi kuma yace hadisin isnadin shi isnaduhu sahihun waccan kuma riwaya na kawo ban faɗi mamakin da ibn hajar ya bata ibnu ibnu kafir ya bata ba cikin bidaya wannan haya ya ce bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce wannan istisqai da aka yi aka rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi tawassuli da kabarin shi ya yi istisqa'i sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce kissar ingantata ce nan kuma ibn hajar ya ce isnaduhu sahihun kuma in ka lura babu wani malami wanda ya taɓa cewa wannan baka ce wannan baran ne ko babu wanda ya soki masanin wannan hadisi akkalani ya fitar da shi ya inganta isnadin shi ko shi kadai ya kaita wanda malamai sun ce alhafiz sun yi shiru ibnu hajar Allah kalari suke nufi sannan kaji annabi sallallahu alaihi ya yi tawassuli ya koyar da tawassuli sannan an yi tawassuli da shi kan Allah bai da bashariya shi to sannan annabi sallallahu alaihi kuma ya yi tawassuli da haƙƙin sa da haƙƙin annabawa da suka gabace shi wannan hadisi ne wanda rijaluhu sahihu rijaluhu thiqatun in ji nuruddin al-haythami a majmu'u zawadi sannan kuma tsabarani ya roƙe shi a cikin al-mujahul kabir ranar da hadisin ranar da Fatimatu bintu Sa'd Fatimatu bintu Asad afwa Fatimatu bintu Asad mahaifiyar Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa rabi'a wanda manzo Allah na ci da ita yana ce mata ummi fa ada ummi wai bayan mahaifiyata to kan da wata uwa sai Fatimatu bintu Asad mahaifiyar Sayyidina Ali kenan to da ta tsoro Fati manzo Allah da kai shi ya dauki a duk makini ya gina mata kabari da hannun shi mai ƙarfi sallallahu ta'ala ya san bai bari ba zai gina ba saboda yadda yake ji da ita kuma yadda yake so ta samu saka yasa hannu da kanshi yana kwashe ƙasa yana fitarwa don ka samu albarka kuma dan ka gano shi a hikimar manzo Allah ne haka da aka kare shi da manzo Allah ya shiga dan kishin gida ai a gabatar mata da rahama da jin kai kafin a kwantar da ita da aka kare manzo Allah ya fito sannan sai na abubakar da sai na abbasu radiyallahu anhu masu kare kanu manzo Allah ya sa ta a cikin kabari abinda annabi sallallahu ta'ala ya sallama yake cewa Allahu alladhi yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut yace firli ummi fatimata binti asali binti asali walakinha hujjataha wa wasi 'alayha mudkhalaha بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلك. yace Allah wannan buya ta ga gata mun kawo ta ubangiji Allah kai ne ra'ayin sarki wanda baka mutuwa ka gafarta ma mahaifiyarta ka gafarta ma uwata watan sa'ima su bintu asad ka lakkana mata hujjarta sannan ka yalwata mata makwancinta da haƙƙin annabin ka da annabawan da suke gabanina fa innaka arhamur rahimin maza Allah wa kabbara alaiha arba'an yayi maka kabbara hudu wa adkhaluha lahda huwa wal abbas wa huwa ka as-siddiq radiyallahu anhu suka shigar da ita makwancinta radiyallahu ta'ala anha da shi da sayyidina Abbas da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ka dai ji tabaran ya roce shi a cikin al-mujam al-kabir sannan al-hakim ya roce shi ibnu hibbana ya roce shi da tabarani sun roce wannan hadisi kaga annabi sallallahu ta'ala sallam yayi tawassuli da kai ne yayi umarni a yi tawassuli ya koyar da tawassuli don Allah da cewa tawassuli shirka ne ya samu wannan magana الله أذن لكم أم على الله تذكرون الله أذن لكم أم على الله تذكرون ألا يمك بإذن كل مشاهدين مكانا كول فكل جبه وكيفة وكيا ومن الله كيا وشي حرام وشي شركة دم الله لي بدي ما زال استغل لي بدي وانا بي كرياج باب دليل باب الجالجي وين توصلي ألا يمن دم أن بشركة kuma wanda ke faɗin haka to ya ƙirƙiri wani addini da ban sabo dan ya ce yana da wani Allah bai bashi wani mulki dan dai ba aka komai da wahayi shi ba ka komai da wahayi ba ko ba ka gama malamin shi da wahayi ba a annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga gama wahayi da wahayi shi ke cewa kaza haramun kaza halal za ka yi wala ta kudu lima ta tiku alfin al-umur kadiba hada halalun wa hada haramun ke tafsirwa Allah ya kare sannan daga jerin manyan malamai da suka yi da tawassuli ba lokacin da za a je fara-fara kowa da littafi ne amma zan yi sarjin sunayen daga cikin waɗanda malamai na duniya na musulunci waɗanda dukkan su muna tare da su muna tare da mu akan cewa tawassuli mashauri ne irin su abu hayyin al-kaza daga cikin malaman tafsiri da malaman tarihi da malamai na na na duga da sauran malamai na addinin musulunci na tafsiri na qur'ani na hadisi da tarihi dukkan su ga su irin su abu ali al-qallal abu zur'a ar-razi abu zur'a ar-razi da lalakani da tabarani da ibn abi dunya da imam al-hakim da al-khatib al-baghdadi da imam al-bayhaqi da ibn asakira da ibn al-jawzi da da sufyan al-thawri da abu zur'at al-iraqi da abdul hakki al-mishbili da al-hafiz al-munzir da abdul ghani al-maqdisi da al-qula'i da muhammad ibn musa al-tirmidhi da ibn kathir da nuruddin al-haythami da ibn hajar al-asqalani da al-allama al-sakhawi da ibn al-jazari da suyudi da ibn fahd ibn qawrun da imam al-manawi da abu al-hasanat al-laknawi da al-ijluni da ibrahim al-harbi da muntazar zalili da shehu ibrahim bin yasir radiyallahu da shehu abdul kadir ji shehu yusuf al-nabhani da shehu usman ibn fudi shehu abdullah ibn fudi da shehu muhammad bello duk waɗannan suna tawassuli irin su a shehu abdullah ibn siddiq al-gumari da shehu ahmad ibn siddiq al-gumari suna da yawa sannan da aka ɗaiɗu ne kawai akan waɗannan kowanne a bayyana in ma dai karar ya bayyana da tawassuli a littafin shi ko kuma ya ruwaici tawassuli a littafin shi kuma bai yi inkari ba shirin shi ya tafi da yadda tawassuli dan da ya kawo nan ba a shiru ba a yi shiru kan bid'a za a shiru kan shirka kan riba bai yiwa a kawo abin da an shirka kuma a shiru ka kawo shirka cikin littafin ka ka yi shiru in an tuna bara mun yi sardin malamai waɗanda rukunin fakihai rukunin malaman tafsiri rukunin malaman tarihi sannan malaman mazahibu guda hudu nan kowanne ba inda ba mu shiga ba mun zazzakalu cewa dukkan suna tare da kissan nan ta kuturi wanda ita kanta ta wasu ta karanta ba in ta kuturi ta wasu ta karanta kaga in ka hada da waɗancan na bara ka hada da wannan lissafi zai tashi saboda haka yanzu imamu ahmad imamu ahmad ibn hanbal imamu maliku imamu shafi'i waɗannan ayyuma kenan duka imam ahmad ibn hanbal yana istisqai yana tawassuli da manzo Allah istisqai dan a a mantakin sa wanda imam marwazi ya ruwaita a cikin istisqai yana cewa yudawa sadu bin nabi sallallahu alaihi wasallam ana tawassuli kamun kafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mahalli tabiya ya tabbatar da shi daga malaman hanabila sun tabbatar imamu ahmad na tawassuli da manzo Allah istisqai wajen neman shayarwa imamu maliku istantar da abu jafar mansur ta wadatar ba sai mun sake mai ta ba imamu shafi'i abin da al-hadidu bagdadi ya mai ta a cikin tarihi bagdad ita imamu shafi'i shi ba zama da annabi sallallahu alaihi kare ba misalin ba Allah imamu shafi'i na tawassuli shi yace da yawa in bukata ta bijiro mashi zai yi sallah na tala raka'a biyu ya tafi kabarin Abu Hanifa kabarin Abu Hanifa ya roƙi Allah Allah zai roƙa ba kuma riba zai roƙa ba Allah zai roƙa ya roƙi Allah kuma Allah ya biya buƙatar saboda alfarma da daraja Abu Hanifa wajen Allah haka Imam Shafi'i haka yake a tarihi banka kuma tawassul Imam Shafi'i da manzo Allah da Ahlul Baiti wannan ayi ba ta sani eh Ahlul Baiti ya ni gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan ko kadan Abu Hanifa yana cewa a yawaita ziyara watan kaburbura a yawaita ziyara gurare masu albarka wanda abin da yake karantarwa neman albarka wuraren da neman albarka waɗanda za a ziyarta irin su abu zur'a arrazi hafizu alhafiz ibnu hibbana ibnu hibbana abin da yake lam ta kulli hajat wata bukata ba taɓa zamuwa gare ni ba lokacin da nake a dusa wani gari ne dusa wa qasaltu qabr ali ibn musa rida wa tabarraktu bihi illa qadallahu alhaja ban taɓa wata bukata ba taɓa miskilanta ta ba na sahi kabarin wani babban jika annabi ne Ali ibn Musa ridana daga shalu bai na tafi kabarin sa na nemi albarka da shi sai Allah ya biya bukata Allah ke biyan bukata duk wanda ke son su ji da annabi sun san Allah ke biyan bukata amma manzo Allah ya isa in an hada da shi Allah ya biya shi da abin da ake karanta Abu Zur'a a Jiraki in an tura wannan sai da buɗe kitabu Sikati a wannan wuri anan sai da zuri kitabu sikat inda ibn hibbana ya faɗi wannan a kitabu sikat a ibn hibbana ya faɗi wannan sannan abu a alhabis abu zur'a al-iraki shi zuwa ya daidai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina jin yunwa ba abin ya rasulullah ina jin yunwa sai ka ji ya rasulullah ina jin yunwa ai yana nan zanne sai kawai ga wani balarabe ya taho da ledodi cike da abinci cike da abinci ya ce manzan Allah ce kawo yana nan almuntaka fi tarihin muluki wal umam na ibn al-jawzi ya kawo wannan al-abdullah al-kai la habibullah al-kai shi ba muhammad ibn al-munkadir muhammad ibn al-munkadir shi watan abin da yake kare da ukhaddu ala qabri nabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo yana zuwa ya dora kundukukinsa a kabarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaji abin da yake yi kuma zahabi ya kirga wannan daga cikin manaki da shi a biyar alamin dubara Abdul Ghani al-Maqdisi shi ma haka ya kallo ya shafi kabarin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama lokacin da yake da wani maruru in ya shafi kabarin Annabi sallallahu alaihi sai ya shafi maruru shikenan sai Allah ya yi Allah ne mai yi da albarka Annabi sallallahu ta'ala ka ka ne da albarka inda take kuma ka ne ni wasan kai ka mu kaba da wanda Allah ke yi saboda shi shi ne sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ga sunan dai Abdul Haqq al-Ishbili Nuruddin al-Haythami al-Hafiz al-Munziri Malawi Abu al-Hasanat al-Latinawi duk wadannan da na zamu din ne sabbin sunan to akwai shawahid na mazuci misalai na tawassula su irinsu duk ga sunan wajen malami sama da talatin irin su Abdullahi ibn Siddiq al-Umari Abdullahi ibn Siddiq al-Umari shi Allah talatin littafi ittihamul anbiya bi jawazi tawassuli bil anbiya wal awliya kaji a ciki ya kawo dalilai na ana tawassuli da annabi ana tawassuli da salihan bayan Allah a Sheikh Usman ibn Fodi shi ne na talatin da ɗaya a Sheikh Usman ibn Fodi yana tawassuli don haka wanda zai san shi ya san shi wanda zai san shi ya san shi kuma wanda zai rika shi ya rika shi rikon gaskiya yana da wasu ne kuma littattafan nan da ake karatu irin su ya sunna bayan bidi da sauran su akwai wasu salatu na na shi Usman bin Fodi radiyallahu anhu Allah sai ke cewa duk inda ya kai karshen wata matsala sai ce Allahumma fikina bi tibati sunnati nabiyyika bi jadihi laka bijahili da takdiri da kan da ya suna sai ka kan dogo bijahili ko ina ta kawo wa min al bidati yana daga bidin da suka haddasa kaza kaza kaza kaza in ya kare bayanin abin da sunna ta tanada sai ce Allahumma waffiqna bi ittibati sunnati nabiyyika bijahili da ka kaji sannan kuma yana yayi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawassuli da shi da kadir jeni wanda almajirinsa kuma kaninsa shehu abdullahi ibn fodiyo radiyallahu anhu ya tarjama waka tana na asabin waka ne ya rabba alima batilin ka zahiri ajidin lazi ya zuku bi abdul kadir wai Allah ta amsa mai addu'a yana wasu lida sai da abdul kadir ce haka yake cewa kaga dukkan ta tawassuli ne da shi da abdul kadir ce radiyallahu anhu saboda haka yan uwa waɗannan nasusa na tunciya da na yau sun fita su gano cewa mai cewa ba a da wasu rikai yaki kuma in yana da hujja ko mai rauni ya kawo ba babu hujja za ka ya za a yi ta dagewa kan abin da babu hujja don me za a dage ka abin da babu hujja ka ga kenan in an dage ka abin da babu hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi tawassuli ya yi tawassulin da kai shi ya koyar da tawassuli sannan mabiyansa da suka zo bayansa sahabbai da suka karba suna tawassulin nan wa'inda suka zo bayan suna tawassulin nan sai da wurin su sahabi da abbasu ma yayi tawassuli da abbasu da aka rasa ruwa yace Allah yace abbasu muna kamun kafa da kai saboda matsayinka kana kamun manzon Allah baban manzon Allah muna kamun kafa da kai Allah ya ba mu ruwa abbasu ya daga hannu yayi musu addu'a suka kamun kafa da shi wajen Allah kuma duk addu'a da abin zai yi duniya duk addu'a da zai duniya da bai shigo shi ba amma suka kara da yi na abbasu saboda matsayi ba guda ba matsayin su suka kara ma Allah matsayin kusancin shi da masoyin Allah shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai saboda haka kaga wanda aka ji annabi yayi ya da mutum yayi an yi bayan sa alaihi salatu wassalam duka amma ya kuma yana cewa abin nan shirka don Allah da waye da matsalar da matsalar kaga dukkan al'umma musulmi gaba ke sun haɗu a kan cewa ta musulmi na da kyau istigasa na da kyau amma ya ce shirka da wa yake da matsalar Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana ubani shaki kan rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah ta'ala ce duk masu saba manzo Allah suna jayayya da manzo Allah kada jayayya da manzo Allah ne sannan tawagan musulmin nan ka sun tabbatar da tawassuli amma sun yadda da haka ba su yadda da su ba kaga wa yattari shaghaira sabilil mu'minin bai ce tawassuli shirka ne wata hanya ya tsara ba ta mu'minai ba ba ta mu'minai shi ne wa yattari shaghaira sabilil mu'minin to nuwalli ma tawalla Allah ta'ala ce za mu hada shi da abin da yake bin sunna haka yake so wa nuslihi jahannamu fa'at masira shigar da shi wuta jahannama makoma ta yi muni Allah ya shi saboda haka babu wata hujja ko guda akan cewa wai tawassuli shirka ne ko tawassuli watan bid'a ne ko tawassuli kaza kaza duk maganar su suke faɗi ba su da hujja akai ba su da hujja akai kuma wannan abin shi ke bakanta musu rai suna ganin cewa dan menene za a rika kare abin da a hakikalin sunna ana kare abin da aka kidan sunna za ka yanzu sunan mu ma masu kariyar bid'a don haka hukuncin mu ma kashi kai ma saboda haka abin da za mu ce musu kun ba za mu ce musu za mu faɗa musu abin da annaba su faɗa ai wannan abin ai ma annaba ne ba mu karanta ba da yau su kwana hudu ko biyar da hujja ta kake tsakanin annabawa da mutanen su suka ɗauki mataki na ƙarshe suka ce da nukuri jannakum min ardina aure da kudu da madadin وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتدخلوا في ملتنا sai yanzu ya magana hujja za mu iya da don haka yanzu za mu shi ku daga gare mu kaji matakin ƙarshe ke wai in ba hujja sai a ɗauki matakin kai to kowannan bai wannan barazanar ba za ta kautar da mu ba za mu faɗa musu abin da annabi nuhu yake cewa wasu alaihim na ba'a nuhu in tsari da kaunihi ya kauni in kana kabur alaikum maqami wa tadkiri bi ayati llahi fa ala allahi tawakkaltu فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غرفة ثم قضوا إلي ولا تنكرون أبن الله فلا أبن الذي نوه يجي رجما تكي رجما تكاني جدا مشركين سيجي تو إني زمانا شكنكو يلا مكو ينوي gaskiyar da nake faɗa muku da ayoyin Allah hujjojin da muke ba ku Qur'anan وسنة كتاب وسنة كبر عليكم تبقى عليه توكلت قال لنا دوكارا haka annabi nu ya ce to mu abin da zamu faɗa musu in dai yin bayani kitabun wa sunnatan kabur alaikum to fa ala fa ala Allah tawakkaltu ga Allah na dogara ba wanda zai iya kauna mu fa asbiqu amrakum wa shurakaakum da ku da duk tarayyar ta ku ku hada kuma da kun amrukum alaikum gumatan kun maqdu ilai wala tunziru in kun tashi kawai ku duk abin da za ku shawarta ku yi kuma kada ku saurara Allah ya fi ku annabi wuri abin da yace inni ushidu Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikun min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم abinda zan faɗa musu kenan kawai amma magana ta tabbatar da hujja alqur'ani da sunna abin da ya tabbata to insha Allah yanzu aka fara sannan akwai wani hadisi da suka dogara da shi a cewa har waita daga kabarani wanda imam Ahmad ya roce shi daga zai ibn al yace wannan hadisi duk malamai sun ce hadisi ne wanda bai saka hujja da shi ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya ce inna mulal tagasu bi ba a cin tigasa da ni to wannan hadisin malamai sun bi shi daki daki suka ce kwata kwata yana da illa daga cikin wanda suka tabbatar da illa sai akwai ibn kafir ibn kafir a tafsiri shi ya tabbatar da ya ce wala hu illa ya ce wala hu illa yana da illa ba dole illa ba sannan akwai rawi daga cikin illolin shi akwai rawi da ba ambata ba rawi da ba ambata ba rawi fi rawi da bi kuma akwai rawi da ba ambata ba kaga illa ce akwai rawi muhali sannan akwai ibnu lahi'a ibnu lahi'a wa qad tafarrada bi shi kadai wai su shi shi kuma ibnu lahi'a malaman jarhi da tahdidi sun haɗu akan cewa da'ifi ne yana da illar da ba za a karɓi riwayar shi ba ba a kafa hujja da riwayar shi sannan akwai istiraji ka ji illa ta uku istiraji akwai istiraji domin ya zo da riwayoyi daban-daban akwai riwaya inda hula yu kamuli akwai kada ke nan wanda ya rubuta hula yu kamuli bai yi za da ta kawo maganin layu ta gasuli da layu kamuli daban layu ta gasuli daban wasu suka rubuta layu ta gasuli aka ce akwai istiraji dan an rasa da za a haɗa tsakanin su ba hukar jami tsakanin su saboda haka hadisi dai bai kyautatuwa zai kyauta zuwa kafa hujjar shi ma na sai sai ta kafa hujjar shi ba musamman fagen da ake duk inda za ka tuba abu kaza shirka ne kafirci ne sai hadisi wanda a garan fari ba wai hadisi mai kore kore ba lewa mai shawo gare ni da to wane ne ibnu rabi'a ibnu rabi'a malaman jarhi da ta'dili al-hafiz ibnu hajar al-asqalani at-tahzib at-tahzib abin da yake cewa tarakahu ya ibnu sa'id wa qala ibn mahdi la ahadithu anhu shay'an imam al-bukhari kamar yadda ibn hajar ya rawaito التهذيب التهذيب يجي بخاري ياتي يحيى بن سعيد يا بد ابن لهي أبين ويتا لغريش ابن مهدي ياتي لا أهمل أنه شهدي ابن لهي بنك بهدي شي كاجي أبن ما لم يسكي بنا أكنش ابن خزيمة أفنيه سيدي ابن لهي لست من من أخرج حديثه ابن لهي أبين سكون لنك بهدي شي أسكون لنك إذا فرجع in dai shi kada ya ruwaito hadisi to ban dauka amma in ya ruwaito tare da wasu to sanadiyyar waɗancan zai karba ba ka yi to inda ba a faraji tuhu li'anna ma abu jabir ibn isma'il saboda akwai jabir ibn isma'il tare da shi ibn qutayba abin da yake cewa ya zamo kana yakrau alaihi ma yakrau alaihi ma laysa min hadisi da tahiya sai tahiya ya tsufa ko rashin lafiya sai zan sai a zo a karanta mai abin da ba hadisin shi bai ce shi hadisin shi fasu ifa bi sababi zalika don haka ne aka ce da'ifi ne wa qala ibn ma'in ibn ma'in yace kana da'ifan la yuhtajju bi hadithihi da'ifi ne ba a kafa hujja da hadisin sa ibn karrash kana yace kana yuktubu hadithuhu ihtaraqat kutubu da ana rubuta hadisin shi sai littattafan shi suka kone fakara man ja'a bi shay'in sai zama wani na iya zuwa da wani abu faqara'ahu alayhi sai ya karanta mishi hatta lau wa za'a ahadun hadisan wa ja'a bihi ilayhi qara'ahu ilayhi alayhi sai zan an samu matsala ko da wani zai zo ya karanta hadisi ba nashi bane ba amma zai ce nashi ne sai ce i nashi ne za ka kuka ce to gaskiya sun da sun haɗa kayan inda bai a gaba da sun abinge ne habibul bagdadi ya ce wajen san makasuratul manakiyu fi riwayati ya ce tanan tanan ne wata matsalolin da suka taso wato manakir munkara hadisai suka yawa a hadisan ibnu rabi'a lita sabuli ita mun sabuli imam muslim yace taraka ibnu mahdi wa ibnu sa'id wa wakilu kaji shi kuma imam muslim abin da yace ibnu rabi'a kai ibnu mahdi ya bashi ya ibnu sa'id ya bashi al-fata sannan wakilu shi ma ya daure shi ba su kafa hadisin sa imam al-hakim abu ahmad yace zahirul hadith ibnu rabi'a ayyada da ya sai da ya hadisin sun tayyaru وقال أبو جعفر محمد بن جرير الثبري التهذيب الآثار الذي فاختلت عقله في آخر حياته حديث وسياسة من اختلافي رجلي رجلي وحنكي سبب الصوفة أخرج الرجوش سبب أكاغي حديث نم منكر منطرب وضعيف جدا حديث قري لا يحب الاستدلال bai halatta bai halatta ko kada a gaba wajja da irin wannan hadisi ko kada musamman a bade abin da ke magana kan a watan shirka ko abin da ke magana kan kafirci ko imani don ka ba a kafa hujja da irin wannan watan hadisi ka ga dai abin da suke kafa hujja da shi din malamai sun mai kata kata to hadisin da aka aka aka aka tara magajiya irin haka za su kuma kafa hujja da shi wannan ba zai yi ba ko kan saboda haka matsala ta tawassuli ina kara nanatawa babu wanda ya soki tawassuli sai a karni na takwas aka samu wanda ya soki tawassuli kuma malaman zamani shi ba su kare shi ba ila yau na haza duk wanda kaga yana so ka tawassuli ba wahabi amma dukkan al'ummar musulmi gaba ke da salatu salih sun haɗu gaba ke da al'ummar musulmi ahlus sunna wal jama'a gaba ɗaya sun haɗu akan tawassuli da manzon Allah mashru'i magaji a sunna barkatai wurare daban-daban ba iyaka kuma malamai na duniya ahlus sunna sun tabbatar da tawassuli mashru'i ne wadaka wasu ƴan ƙiraru ba su iya suka canza addinin kari ba wa'anzirin nasu yau mai atihim al'azabu Allah tabaraka wata'ala ce ka gargadi mutanen makka kafiran makka ya rasulullah yau ma yafi mun azabu ranar da azaba za ta zai kai musu fa ita ce ran tashi alkiyama sai yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib yace rabbana ya ubangiji mu fa yaqulu alladhina zalamu sai waɗanda suka zalunci kawunansu da kafirci da shirka za su rika cewa rabbana ya ubangijinmu ya ubangijinmu أخرنا كذنكر تامنا أكتب ما أخرنا بأن تردنا إلى الدنيا كما يجب موضوع دنيا إلى أجل قليل زوا وانتان أجل قليل وديك مقصنجي نجيب دعوتك مؤمسة دعوتك abin da ka aiko manzanni da shi ya ubangiji abin da ka aiko manzanni da shi shine tauhidi sai mu ansa tauhidi mu dayin taka mu ansa abin duk da ka aiko manzanni da shi suke ce wa ubangiji tabaraka wa ta'ala wa nattabi'ir rusula kuma mu bi mu bi manzannin da ka aiko fa yuqalu lahum ta'ti da su tauhidi kan tazarki awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba su amsa ce awalam takunu shin wai ba ku ne kuka zamo a kasamtum kuna rantsuwa ba min kabulu tun gabanin a zo nan lahira ma na ta duniya malakum min zawal kuka ce ku ba ku gushewa daga duniya in hi illa hayatu na duniya na mutu wani haya kada su suke cewa shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ke ce awalam takunu a kasamtum min kabulu shin ba ku bane kuke rantsuwa shi ne rantsuwar da suke yi inda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa aqsamu billahi jahada aymanihim la yaqasu Allah man yamut ka ita ce rantsuwar da Allah ke magana ba ku ne kuka wannan rantsuwa ba wa aqsamu billahi suna rantsuwa da Allah jahada aymani matukar rantsuwar su suna cewa la yaqasu Allah man yamut fawqa Allah ba zai tada wanda ya mutu ba na cewa zalika rashin badi a ce bancin an mutu an zan kashi an zama kasa a kuma kai zalika rashin badi to har rantsuwa suke to shi ne Allah ta'ala yake cewa ba ku ne kuke rantsuwa ba ma lakum min zawal ku ce ba za ku gushe ba daga duniya ko ku daga duniya shi ke in ya illa hayatun na duniya na mutu wala haya ma'ana ba za ba za ku mutu ba a tada ku ba za ba za a tada ku bayan kun mutu Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Imam al-Bayhaqi ya ambata daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qursi yace yan wuta sun yi wa Allah kira biyar ya amsa musu cikin kira hudu na biyar din da shi ba kuma ba daga nan ba su sake magana ba daga nan aka faɗe su amma duk suka faɗi sai Allah ba su amsa duk suka faɗi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su amsa lokacin da suka ce rabbana amattana sanatayn wa ahyaytana sanatayn fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil ya ubangiji yanzu dai ka matar da mu mutuwa biyu mun ga daka ka raya mu rayuwa biyu kuma mun itirafi da laifinmu don Allah ba za a mai da mu tare da ku ne sabil ba za mu samu hanyar fitowa ba daga cikin wuta zuwa duniya mu kyautata ayyukanmu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mu sai ce zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir ha ba sai ka kuka zo nan da an ambaci Allah wahdahu shi kadai kafartum sai ku kafirci an bato Allah ba shi kadai sai su kafirci ka kake nan yaƙi da zikiri da jin haushin zikiri ɗabi'ar kafirai ce kafirai ne ke ta bambami da tashi hankali su da ana zikirin Allah dan mi za a ambaci Allah dan mi za a ambaci Allah to kafirai ke wani idza bi Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir sannan sai suka sake cewa rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun ya ubangiji yanzu dai mun gani mun ji kamar yadda mu duniya mu yi kyawawan ayyuka yanzu mun tabbatar Allah ta'ala sai sai sai amsa musu sai ce fa zuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wa zuqu azab al-kursi bima kuntum ta'malun yace ku dan dani azaba da sababin waci da wan zuwan wannan yini da kuka yi kamar ba za ku zo lahira ba kuka yi waci kuka yi girin da ita to yau ni ma na baku cikin azaba inna nasina ku za ku dandani azabar dawwama da sababin aikin ku aikin ku ya muku sai su kare cewa rabbana akhirna ila ajalin qalilin nujib da'awataka wa nattabi'ir rusula ya ubangiji kamar ta wannan ayat kenan da muka zo karatu kanta ya ubangiji ka jinkirta mana zuwa wani ajali makusanci mu ansa mu ansa kiranka ma'ana mu ansa kiranka a harshen manzanninka mu bi manzanninka Allah ta'ala ce awalam takunu a qasamtum min qablu ma lakum min zawal ba ku ne kuka yi taran zuwa kuna cewa ba za ku zo lahira ba ba za ku zo lahira ba ku bane sai su sake cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ya ubangiji ka fitar da mu kaji na hudu ya ubangiji ka fitar da mu mu yi kyawawan ayyuka ba irin waɗanda muke yi ba waɗanda muka yi can baya sai Allah ta'ala ce awalam nu'ammirkum ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير kuna zo a baku alawus shin ban baku alawus ba ban ja rayuwarku ba ban raya kuma rayuwa mai tsawo wanda duk wanda zai wa'astu zai wa'astu a cikin rayuwar da na bashi sannan bancin na ja rayuwarku waje a kuma nazir mai gargaɗi manzo ya zo muku ba a yi haka ba waje akum nazir mai gargaɗi ya zo muku fa zuku fa ma lil zalimin min nazir ku dan dani azaba azzalimai za su dauka zai kare su daga azabar ubangiji sai su ce rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman salihin ya ubangiji shakawan mu ta isa tarin jara muka zama batattu sai Allah tabaraka wa ta'ala zai yi amsa musu yace ihsa'u fiha wa la tukallimu kaga mu yake na yace sun yi tambaya sun yi roko biyar Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa musu ga hudu ga nau ga biyar da aka ce ihsa'u fiha wa la tukallimu domin shi kawai sake jin maganar kowa subhanallah subhanallah Allah ya tsare وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم الله تبارك وتعالى وسكنتم سنن كوكا زونا في مساكن الذين ظلموا انا كرنتو musu misalan da za su wa'azu da za su wa'azu wasakantum ai ku ne ga kunan kuka zauna a wuraren waɗanda suka zalunci kansu da kafirci da shirka na al'ummomin da suka gabata wasu muka halakar muka gane da ku kasarsu bai shi ku zama wa'azi ba mun halakar da wasu muka gadar da ku kasarsu a in za ku wasu za ku wasu da wannan shine wasa kantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim sannan ko ba a muku cikin duhu ba yadda muka aikata da su ta bayyana lakum ya bayyana gare ku karar kun san yadda muka yi da su wa kullan akhadna bi dhanbihi kuma bi mulke shi da laifin shi minhum man arsalna alayhi hasiban ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خطفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا duk waɗannan wasu mun nutsar da su ta ruwa wasu mun girka kasa da su wasu kuma mun aiko musu da tsawa ta halakar da su wasu kuma mun yi musu ruwan duwatsu da wuta sun halakar da su su kuna da wannan labari shi ne wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal kuma dukkan abin da ake ce ma misali mun buga shi gare ku wanda za ku wa'aztu ku yi imani da Allah ku yi imani da manzannin Allah duk mun yi muku haka Allah tabaraka wa ta'ala yake amsa ma waɗanda suke cikin azaba Allah ya kiyashe mu Allah ya kiyashe mu alhamdulillah muna fatan Allah ya mana muwafaka abinda muka ji na wa'azi Allah ba mu ikon wasuwa. Abin da muka ji na wa'azi, Allah ba mu ikon wasuwa. Don alfarma sayyidina wa maulana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Waɗanda akwai akwai sabalin to bismillah.
Wannan suka ce Allah ya taimaki malam Allah ya ƙara wa malam lafiya. Mu ɗalibai ne daga Federal Polytechnic a wurin Namuda mun yajin aiki na wata goma kuma daga goma aka samu na jarabawa ashirin da uku ga wannan watan shi ne muke roƙon malam addu'a da sauran yan uwa musulmi kan nasara akan wannan jarabawa wannan shi ne kafin da muke rishi ya shi da ɗani.
alhamdulillah wa'annan masu neman addu'a akan jarrabawa ubangiji Allah ya taimake su Allah ya musu muwafaka Allah ya taimake su ya ba su najati Allah ya yalwata kira musu a cikin wannan karatu da kan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma waɗanda duk suke roƙon addu'o'i da ubangiji Allah ya biya bukatun su muna tare da shaikhin mu baban mu malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nazruma sauran mazan jiya tare da shekaru da kuma yanayi na jiki amma tare da haka shauki ya sa ba za su ba za su zauna gida ba sai sun zo sun ga irin koyarwarsu da kuma irin jagorancin da suka yi mana to muna godewa ubangiji Allah ya kara musu lafiya la kara shi lafiya la kara shi lafiya don haka za mu fashe yi a rufe mana wannan mazauni da addu'a Allah ya kara lafiya albarka da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama karamakum Allah
to Allah ya kara maka hazaka kuma Allah ya kara taimaka ma da wannan al'amari da kuka na jagora a cikin musulunci Allah ya kara maka hankuri da da kaga da hankuri Allah ya kara maka hankuri wa da kaga da ilimi Allah ya kara maka ilimi Allah ya bada mai yawa mai albarka wanga al'amari da kuka yi na raya addinin musulunci Allah ya kara maka daukaka Allah ya kara maka daukaka kuma Allah ya saka maka maka da alhaini Allah shi saka maka da alhaini Allah shi kara raya gidanku Allah shi wada kada sadauki Allah shi baka iya sadaukai Allah shi albarka Allah ki bada abin da zai faranta maka rai gare su ba alfarma Qur'ani da annabin da aka ba Qur'ani wanda muka tare da Allah ka tara mu cikin rahama ta Allah ka ba mu biyan bukata ga al'amuran mu halin duniya da halin lahira Allah ka ɗaukaka addinin musulunci Allah ka bayar da musulunci jizma wahida Allah ka bayar da Qur'ani da annabin da ka saukar mana Qur'ani bari yaran mu na musulunci tsohon kabari da sabon kabari da musulmi Allah sa ka ga masu kwanciyar kabari Allah ka ba mu musulmi mai kyawu da hasko masu marasa lafiya jama'an musulmi birni da kawai waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu ikon bauta ma da ita a da ran da a cikin wannan wata Allah ka yi mu muwafaka da suwa Allah ka sa da mu cikin waɗanda za a biya wata yawa Allah ka karkare da ya hukukan mu Allah ka ba mu ikon dogara gare ka wakana ya sa su kai mun mai sauki wakatan ba da takardu Allah ka ba mu hada mu wakatan da ta sirani Allah ka yi mu sauki Allah ka samu ce ta na ka ba kai wa wannan Qur'an da barka shi wa rahmatin jari ka tsare Allah da mun ka roƙe ka Allah ka sa ba mu da kace wuta yace nan nan da zamani da sun ka bayyana cikin wannan zamani Allah ka yi mu sauki su Allah ka kawo mu lafiya ka kawo mu zama lafiya ka kawo mu zama lafiya Allah ka sauka mu da ruwan sama masu umfanin mu har ya zuwa ƙarshen iraren Allah ka tsare mu ga badani in ka da tsawa da kankara kowane zamani ya rike da Allah ka ba mu mahita malam da usul Allah ka kara maka albarka Allah ka kara kaukaka ka Allah ka kara kaukaka ka Allah ka kara maka hakuri ya alharma qur'ani Allah ka barka gida masu albarka ma da kake da ita ya alharma qur'ani da annabi da kabbar qur'ani Allah ka kawo mu zama lafiya taron nan wanda aka bukata ta alkhairi ba ta biya ba Allah ka biya ba Allah ka mai da musulunci izinin wahidin na albarka shehu Ahmad Tijjani na albarka Qur'ani da annabi da karba Qur'ani Allah ka yi da abin da mun karo ke ka da yaran da ka karkawa ta cikin wannan wata Allah ka ba mu Allah ka sada mu ciki Allah albarka masu albarka ka Allah ka tsarkake niyyar mu Allah ka gyara halayen Allah ka saba mu da kacewa Allahumma rabbana fa innaka khairun nasirin وارزقنا فإنك خير الرازقين وارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا قاتة من حوائج الدنيا والآخرة لك لنا ولنا سلام لا كرهتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين فاتها بصلاة الفاتحة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقا كله وبجلاله الأبد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله